أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يسلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر والتعطي فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر muna cikin wannan sura mai girma sura mai albarka suratul hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa inna Allah ya alamu ma fi sama'i wal ard Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa inna zalika sanin abin da ke sama da ƙasa fi kitab yana cikin lawul mahfuz inna zalika sanin abin da ke lawul mahfuz yasirun ala Allah mai sauƙi ne ga Allah. Wa ya abubuwan kafirai suna bauta ba min dunin layi wani Allah, malam yunan zirgin sun tsarin abinda Allah bai saukar da hujja ta bauta ce ba su ne bautar gumaka. Wa malam suna mafi ilmun da abinda ba su da sani da shi na cewa idan an bauta mu gumaka bautar nan ba ta da amfani. وما للظالمين من نصير الظالمي سورة كافري باسو da wani wanda zai taimake su ai ba su da wanda zai tunkuɗe masu azaba Allah wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin na alqur'ani bayyinatin wanda yake masu bayani ta'riful munkar za ka ga ɓacin rai fi wujuhin lalina kafaru a fuskokin kafirai ma'ana ba bakin ciki ga kafiri irin ya tara karatun alkur'ani idan ana karatun alkur'ani za ka ga kyama da damuwa a fuskokin kafirai a yi al'inka a tsarar gumiyar karaha wani abu wannan kyamun ƙur'ani har ya sa tsara gida da ɓatar ya kafuwar kafirai sun kusa ya tsura سكيتم بالذين يتلون عليهم آياتنا فولي يتذكر تاوس عليهم أي يقبلون على القرآن سنة أين دمكة كما يقرأ القرآن حتى لو قدروا دافنا لإيكو لوقعوا على التاريخ دافن أبكى ومن كراتو يقوموا وبطشوا عليه تنفيش قل كتب يا محمد صلى الله عليه وسلم أفأنبئكم فنسوا إن باكم لاباري بشر من ذلكم da abin da ya fi sharri da kin da kuke ba alƙur'ani ko ta ba ku ba alƙur'ani to akwai abin da ya fi kin ƙur'ani bala'i kuna so mu gaya muku shi antum takrahuna alquran la kuna kin qur'ani ba ku zuwa karanta muku aw na biyu ku in gaya muku bi sai in takrahuna hu da abin da kuke ki a shadda min alquran ya qur'ani abin da kuka fiki Allah ita ce wuta to ita wuta wa'ada Allahu alladhina kafaru Allah ya yi alƙawarin ta ga kafurai cewa idan sun mutu wata za su shiga wa hada ashaddu alaihim min alquran cewa su yan wuta ne ya fi tsananin bala'i gare su daga kin da suke ma alqur'ani wa bisal masir makoma ta yi nuni ita ce wuta
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ألا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمغلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وفي هذا ليكون الرسول يكون شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nas ya ku mutanen Makka duriba masal an buga wani misali fastami'u lahu ku taurare shi وجابنا عجل إن الذين تدعون وإن كنت بوتا روا لهماك من دون الله ولن الله لن يخلقوا ذبابا وتتبع عليك كودا كجيبا ko kuje gumaka ba su iya halitta wanda wuji ta ma'ulahu da duk gumakan duniya za su taru a kan su halitti kuje guda ba za su iya ba wani ya suluhu guba idan kuje ya je ya cire masu wani abu ya cire masu shay'an wani abu na turaren da ake shafa musu ga jiki la yastankizu minhu ba su iya bin kuje su kwato turarensu da an shi Bawfan tsarin mai bauta ya yi rauni, wani matsulu wanda ake bautawa shi ne gunki shi ma ya yi rauni. Da haka, tsarimu mai bauta gunki, almatsulu gunki da ake bautawa to bawfan tsarin wani matsulu da mai lema da wanda ake lema gare duka sun yi rauni. العابد الذي يعبد هذا ضعيف mai bauta ma mulki mai rauni da'iful aqal mai karancin hankali wal ma'bud shi ko gunki da ake ma bauta allazi la yaqdiru an yakhluqa dhubaba gunki da bai iya halittar ko kuje wala an yastari da min husayna bai ya kwato turare in ya anshi da'ifun aida shi ma mai rauni ba kadarullah ba su girmama Allah ba haka kadarihi yadda ya kamata a girmama Allah idan ana magana Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi sama wanda ya yi ƙasa ya yi duniya ya yi lafiya ya yi al'arshi ya yi kursi ya yi mutanen farko ya yi mutanen ƙarshe to za ka san wannan ubangiji ubangiji ne mai girma da ɗaukaka wanda tun halittar Allah ba wanda ya gabata Allah laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da ya gabata Allah da haka girman Allah ya wuce komi yana daga abin da ke nuna azuma da girman Allah tabaraka wa ta'ala mala'ika jibril mala'ika ne mai girma mala'ika ne madaukaki mai matsayi wanda shi ne Allah ya zaba ya aiko tsakanin shi da annabawa da manzanni. To an tambaye Jibrilu, ya Jibrilu, kai ne shugaban mala'iku, ya alaƙa ta da Ubangiji tabarak wa ta'ala, sai ce wallahi ni ma labari ne ne ka ji, illa yana aike na wurare, amma ni ma labari ne ka ji. Aka ce labari kamar yaya, yace tsakanina da Allah subhanahu wa ta'ala akwai hijabi dubu saba'in shamaki dubu saba'in guda ba sa abin da aka bace ba saboda tsananin hasken Allah da girman Allah da azuma Allah jibrilu ma sai haka yace illa in yana fa kenan to za a sanar da ni Allah ya ce je kaza je kai kaza je kai kaza to jibrilu ba bai gama sanin Allah ba to balle wanda ba jibrilu ba shi ne Allah ce wa ba qadarullah mutane ba su girmama Allah ba hakka kadari yadda ya kamata a girmama Allah ai ma azamullah ba su girmama Allah ba hakka ta'zimi yadda ya kamata a girmama Allah aw ma a'azullah kafirai ba su san Allah ba hakka ma'rifatu yadda ya kamata a san Allah hanyar da yi shirku na biki saboda suna haɗa shi da abokan bauta su ne gumaka. Inna Allah Allah la kawiyyo wallahi mai ƙarfi ne ai qadirun ala kulli shay Allah mai iko ne akan yin komi azizun Allah mabawai ne a cikin lamari a kowane mutumin baro Isra'il Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba da wannan labari yana da cikin littafin adabu ne wa duniya ana fama da fari mai tsanani aka yi ta'addu'a aka yi ta'addu'a sai Allah ya ba da ruwa ya ba da ruwa ya ba da ruwa da ciyawa ta fito liyaliya liyaliya har tana nuna mutum da shi wannan mutumin daga cikin yahuda ne bari isra'ila da ya sace da kinai ya ga ciki ya ta haki ya ta haki haki mai lafiya mai kyau sai ya tsaga kai ya kalli sama ya ce Allah ruwa sun yi ruwa Allah in kana da jaki kai ma ka wahala da nawa ya rika kula ma da shi shi ma ya tashi ya ji daɗi irin yadda nawa ya ji to shi ne annabin zamanin ya yi hushi da jin wannan magana ya ce Allah ina tuba ga wautan mai cewa ka kawo kyautinka Allah ka yi ƙarfin jiki Allah ke ake da ake kowa mi da kowa ya ka dangana maka wai kyautinka ka kawo a ma kiwo zai sai Allah ya ce ma annabi nan ka ban fushi ni na halicci bayi na kuma kowa na san gurgurar hankalin da na bayi shi mai wannan magana bai da hankali mahaukaci amma ni na san gurgurar abin da na sa mai na hankali to ya ɗauke iri ne tun da jiki na ya dace ya koki ni ma in bi korawa a kula da shi wala ta'ala wa ma qadarun Allah kada ka zai mutane ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama Allah Allah Allah tabaraka wa ta'ala yastafi min al-mala'ikati rusula shi ke zaɓen manzannin da zai aika a cikin mala'iku wa min an-nas shi ke zaɓa annabawa da manzanni a cikin mutane waɗanda zai aika. Dalilin saukar wannan aya, kafirai ne suke cewa wai yanzu Allah yana da annabawa da zai aiko a cikinmu, to shi ne sai Allah dan ba ƙarin musulmun kafirai ne suka ce, Awon zira alaihi zikiru min bayyana yanzu annabi za a saukar ma Qur'ani ga shi tsakaninmu muna ba gani dai ko ya ce wai Allah ya aiko shi to ina ya kai Allah ba sai Allah ya aiko shi sai Allah ya ce Allah Allah yastafi rusul shi ke zaɓo ƴan aike minan mala'ikatu daga mala'iku irin Jibrilu irin Mika'ilu irin Israfil irin Azra'il wa minan nas Allah shi ke zaɓar manzanni da zai aiko a cikin mutane irin annabi Muhammad إلى النبي إبراهيم كالنبي موسى كالنبي عيسى إن الله الله سميع بيتي لك مجال كافري بصير mai gani ne kuma mai sani ne da wanda ya dace albu ya alam Allah ya san ma bai na aidihim abin da ke gaban su abin da suka aikata Allah na gani kuma ya san wa ma khalfahum abin da ke bayan su wanda ba su yi ba Allah ya sani haƙi wa ilallahi tun ce wa ɗumo ana mai da dukkan lamurra zuwa ga Allah ta fara kyauta ya ayyu allazi na amanu ya koyi da suka ba da gaskiya da Allah irka'u ku rika yin sallah ku yi kuyi wasu ku yi sujada ma'anar ku yi kuyi ku yi sujada ayyukan su ku rika yin sallah الصلاة فريق يتسلى لك كويا هو الركوع والسجود فريق الركوع فريق السجدة خاصة في أمة محمد بل لي وين دي بسرعة الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعبدوا ربكم وبوتا وبنجيكم وحلوه وكذا يتاشي وافعلوا الخير ولك أيكة على خير كسرة الرحم kamar sada zumunta wa makarin akhlaq da ɗabi'u manya la'allakum tuflihun idan kuna sallah kuna sada zumunta kuna aikata alkhairi hakika za ku tsira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu rika yin sallah yana nufin salloli guda biyar asuba asuhur la'asar magariba isha'i kamsu salawatin salloli guda biyar ka taba hullallahu ala ibad Allah ya wajabta ba bayan yin su da yaumi wal laila tsakanin yini da dare wa wahidu fi kokari ku kada ta Allah wa fa'al al khair ku rika aikata al khair abwabul khairat kathiratun kofar da za a samu alkhairin Allah tana da yawa Allah ya ce wa fa'al al khair ku rika aikata al khair so Ibrahim radiyallahu anhu saboda son mu da alheri to shi ne zai gaya mana kofofi da da ake samun alkhairai a cikin yace abwabul khairati kathiratu kofofin da ake samun alkhairin Allah suna da yawa minha an-nawafi sun mai sune samu alkhairin Allah ya yawaita yin nafili as-salatu bil-layl ya rika kiyamun layli cikin dare wa minha yana daga abin da ke sa a samu alkhairi as-siyam yawan azumi siyamun tasawwur ya rika yin azumin tasawwur wa minha yana daga abin da ke bada alkhairi al-infa ya rika ciyar da dukiyarka saboda Allah wa qira'atul qur'an sannan ka zauna ka rika karatun al-qur'ani وذكر الله سنك يوي ذكر الله والصلاة على النبي كريك صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كاو الخير وحج البيت سنك سامداما كفيا كثير مكة كذلك أي حج كبرى وجوه الخير كثيرة فسكوكين أجسام على خير سنة ديوة وطبائع الإنسان amma ɗabi'un mutane wata ne mutum ta saba. Rubba ma ya fita hulɗafu a la'afin fi salati. Akwai wanda Allah zai gore mai yawan lafi fi cikin dare. Kullum bai ya fata sai ya raka a ɗari. Wala yi fita wa alaihi fi siya. Amma wajen azumi Allah bai gore mai ba. Sai ya kwashe wata goma bai yi azumi ko guda ba. To kaga abin daga Allah ne. wani kuma ala abdin tisiya akwai wanda Allah zai ba shi dama ya kamili wala yuftahu alayhi fi hajji amma ba a hore mai zuwa baka wani yuftahu alayhi fi hajji akwai wanda Allah zai hore wa yawan zuwa baka ya je hajji ya je umra ya je hajji ya je umra wala yuftahu alayhi fi tilawa amma bai iya karatu Qur'ani yuftahu alayhi fi tilawa akwai wanda ya iya karatu Qur'ani wala yusiru alaihi fiye ba amma wajen kyauta bai iya ɗaukar abinci ya ba wani ga karatun ƙur'ani zai ta barbara karatun ƙur'ani amma Allah ta ba da ta'ala zai hore ma wani yawan karatun alƙur'ani amma Allah ba zai hore mace ba da sadaka ba saboda ita sadaka tana da wahala duk sanda za ka ɗauki abin ka ba wani sai ce ɗan ya yi kokuwa da kai sau saba'in ina so in ba wani kaza sai ya rage shi kai sai ka ba shi girma gobe mana nan jibi mana nan sallah sura kwana goma kuma wancan na nan ya kamata kusa haihuwa to shi ɗan da ya gujewa sai ya raba kan aikin alai akwai wani bawan Allah yana da fiya kowace dawa shi kenan sai ya ji wani ɗan uwa na makwabci shi ya zo neman gudunmuwa da Allah ya ɗauki gudunmuwa ta hajji gidan nan a bani shi kenan bawan Allah nan sai imani ya sauka a zuciya sai sai ce bari ɗauki dawan na fiya goma in kai wancan bawan Allah mabukaci da ya tashi sai masu da ce mai gida ina zaka sai ce dawa zan ɗauko ni za a yi ta ya ce wa da ɗauko wa mabukaci ne shi zan ba ta ce ƙarya ta ta ƙarya wallahi ba a bashi ya ce ko rabi ta ce ko jiya ba a bashi sai ce to kai ma da ba kai jiya goma zan bashi zan bashi ta ce ko kwara ba a bayarwa ya tashi abu gaban wasa ya ɗauko ta ɗashi ya sake ɗaukowa ta ɗashi a ce masu ƙanshi gare ta da ta kama hannuwa bijin ta guda biyu ta murde ta yi ta magana da tana buhure ta tukure ta turo shi waje ta ɗauki dawa tiya goma ta kai kuɗin ɗaki ta tafi da kuɗi ga dawa an hana ɗauko ga alheri na tsirai an hana yi da ya fito da ta ce mana na so in baka dawa tiya goma ba ku ta gaya mana kuma malamai in mutum zai yi kyauta sai ya yi faɗa da shekar sau saba'in ba ya ce lalle haka ne ya ce to yau ni ko shekar ne haka da ita ni yau ko shekar ne haka da ita ta ga kulle da ta mayau ta ta ci kata tana hukuna ta hana a baka dawa ta yi wani gida inda ta yi sojin ruwa daga nan shi bai dawo gida bai kara gaba to akwai wanda Allah ya ba shi dama ya yi karatu Qur'ani amma in ya zo kyauta bai yi kyauta saboda Allah bai more mai kyauta ba fa kullu insanin duk ɗan adam waje da baban min abuwa bin alkhair idan ya samu kofa alkhairi lahu qabiliyatun alayhi bai jin wuyan wannan abun fa ni lazim zalika ya rijissu wannan alkhairi fakat ya shi alkhairu kulluhu sawa'un to alkhairi kin guda ne alkhairi sunan ta alkhairi dan haka Allah ya ce wa alkhair mutane ku yawaita aikin alkhairi la'allakum tuflihun hakika za ku samu gobar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin shiryar da mu ga aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kasa'u riyanan kasahu Allah min sundusi janna wanda bin yayi mahuntu sutura Allah zai bai sutura daga alhari na aljanna idan ka ɗauko yaji biyar taba ɗan uwa mabukaci kace ya fice sallah to Allah zai shirya maka kaya na alhariri ya je ba aljanna in ka zo za a ba Raza Allah sallallahu alaihi wasallam yace man saka zamanan sakahu Allahu min rahimin janna wanda ya shayar da mai kishi ruwa wanda ya shayar da mai kishi ruwa ko da ko daya Allah zai shayar da shi daga tataccen ruwan aljanna sananin sallallahu alaihi wasallam ya ce man as'awal mutal wanda ya ce da koda roba guda ga almajiri mabukaci da farin tsahu lahu Allah zai yi gafara wa atakahu minan nar kuma ya inta daga shiga wuta roba guda in ba ta gane ba ɗan ƙosai guda in kafa mai bara ko ma ta fara guda to Allah zai sa ka aljanna kuma ya maka gafara kuma ya yanta ka daga shiga wuta yan uwa ko ga aljanna nan ga saukin samu amma babu bukata ko yawai ne alkhairi kullu hadihi min abwabi alkhair wa inna abwabi duka alkhair wajahidu billah ku yaki saboda ɗaukaka addinin Allah hakka jihadihi mutubai yaki ma'ana ku yaƙi matuƙar yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah. Kuma ji ta baku, Allah shi ne ya zaɓe ku, likini ki ga addinin musulunci ko ya sanya ku al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Kuma ja'ala alaikum min harajin fiti Allah bai sanya muku kunci da matsatsi a cikin addinin musulunci ba. Bi an sa haramu Allah ya hora addinin musulunci in tattarurat idan da nuna ta sare ka za ka gano addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addini ne mai sauki da mata da yare da tsoffi da marasa lafiya kowa na iya addinin manzon Allah dinin nabiyyi Muhammad addinin manzon Allah yusuf sauki ne kal kasri idan ta fara idan tafiya ta kama ka tun raka a hudu sai a ce ka yi kasu ta koma raka a biyu saboda ka fi sauki da azur da lasar da ishayi idan halin tafiya kake Allah ya ce ka yi su raka a biyu sun sai a matsayin raka a hudu wata yawon Allah ya ce ka rika taimama idan a dimal ba idan babu ruwan alwala sai ka yi taimama akalol mai tafi Allah ya halatta ma ka ci mutsai إذا فقد الحلال إذا كانت حلال والفطر للمرض إذا ما كان نافيا فأنا أظمي كشي والسفر في الصوم إذا أنا أظمي أنا هذا التابع كي تبيع هو كشابي كل هذا دون أمر كفري تسهيل من الله سوى جواتي تعالى لأمة محمد كان أمة الله صلى الله عليه وسلم سنن al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan najasa ta taba jikin mutum sai ya sa ruwa ya wanke amma al'ummomin da suka gabace mu idan fitsari ya balkan ma ga cinya ko ga hannu ko ga kawa duci za ka samu kai ta gurza kai ta gurza kana karkara sai jini ya fito ta zama wani ya zarce to amma kun koda watsa ma hitsari aka yi ko jini ya ta ka samu aka saurayi gidan ki yayi idan na ta sa ta taba rigarka to ta shi ya ce ma sai ka samu albarkaci ka yanke daidai inda na ta sa ta taba sai ka je wajen sai a yi ma da shi al'umma annabi ba magana da shi da ka zuba ruwa kan mace ta kushe ta yi sarki al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah na rufa musu asiri idan kai sabon Allah cikin duhun dare sai a rufa ma asiri amma banu Isra'il zamanin annabi Musa idan ka je ka tafiya cikin dare ko fa gidanka za a za a zo a rubuta aro aro sharibul hamri gidan mashayin giya in ka yi da cikin dare ko fa gidanka za a zo a rubuta babu tsari ko fa gidan mazinaci in kai kashe kai sai a sa babu katilin nan ko fa gidan ɗan kashe kai idan ba ka da gida ko gidan taro maki bakin gagoshin ka za a rubuta tun da baka da gida to gagoshin ka sai a rubuta tsari kai barawo shari wa kawai tsari ɗafin rafi amma al'umma annabi muhammadu kai zulubin kai zulubin ba a rubuta gagoshin ka ba a rubuta wa kofar gidanka saboda rufin asiri na Allah ta baraka ta'ala al'umma da ta gabace mu idan an tara ganima sai dai a kunna wuta su kone ta amma al'umma annabi an halatta musu su ci ganima dan haka al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajtabahu Allah shi ya zabo ku wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj bai sanya muku kunci a cikin lamarin addini ba millata abikum ibrahim wannan irin addinin babanku ne annabi ibrahim ko millata abikum ai an zikintimu millata din ku lizinci addinin baban Ibrahim huwa sammaku shi ne ya ambace ku almuslimi na musulmi min kablu kafin haka Allah ya ambaci al'umma manzon Allah ya ce musu musulmi a cikin littattafan da ba alqur'ani a taura da linjila da zabura sunan musulmi sannan annabi ibrahim shi yake a samu da suna musulmi wa fi hadha alquran a wannan qur'ani ya ku al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sunan ku musulmi li yakuna rasul saboda manzon Allah ya zo ya zama shahidan alaikum bai shaida gare ku ya ranar tashi kiyama annahu ballaga ku ya iya sakon Allah gare ku وتكونوا شهداء على الناس كوكو تكذبوا ما سبا تشهدا كمتالي سوى الأمومنسو سنكي تتاكم الله كريس شيخ الإسلام وسعادة الإعلام مولانا الشيخ الإسلاميات زي ما ولي من ميسانا أولنا آية يشي أول ما يحاسب الله تبارك وتعالى الكلام farkon wanda Allah zai mai hisabi alƙalami talabul usra wanda Allah ka cewa bismillahir rahmanir rahim nun wal qalam wa ma yasrun nun Allah na rantsuwa da harafin nun guda wal qalam Allah na rantsuwa da alƙalami wa ma yasrun da wanda mutane ke rubuta da alƙalami wasu malamai suka ce a'a nun addawa tawada Allah na rantsuwa da tawada wal kalami Allah na rantsuwa da alkalami ga tawada ga alkalami wa ma yasrun da rubutun da za a yi da alkalami da tawada to shi wannan kalmar kudrati shi ne za a fara yi wa hisabi Allah zai ce ya qalam hal ballagata lil law'i ma amartuka bi iblagihi kai kalmar kudrati sai ce na Allah ka iya ma'allo da sako na lauhul mahfuz da nace ka iya mal sako ka iya mai yaqul kalmar qudrat sai ce ballagat wallahi Allah la ida sakonka wajen lauhul mahfuz a tambayi lauhul mahfuz na iya sako wa ya kulu lau shi kuma allo wa ya kulu lau Allah zai ce ma lauhul mahfuz a halban naga kan qalam halban naga kan qalam kalamul qudrati ya kawo masa kona ya kai allo ya kulu lau allo zai ce na'am ballaghani alqalam Allah kalamul qudrati ya kawo sakonka يقول لله يلا يسيب له المحفوظ تكيما أدوه بكيلما داولا يا كوم بهنا يا لو يا كي أملو لله المحفوظ هل بلغت لجبريل فقلت له كسيت جاء وجبريل وأنت جاء وجبريل sai allo ya ce na'am hal ban naqsa li jibril ma amartuka bi tablighihi lahu allo ya iya ma jibrilu da sakona da nace ka iya mai ya kul allahu al-mahfuz yana matakata sai ce Allah wallahi Allah ballagatu li jibril ka tambayi jibril da na ga mai sakona sai Allah shi guda yana kai jibril wato dan ya kawo gare ka ya kulu li jibril Allah sai ce ma jibril hal ballagaka lawo kai jibrilu lauhul mahfuz ya kawo maka sako nan ya kuru sai jibril ya ce na'am ballagari allahu lauhul mahfuz ya kawo maka sakonka ya Allah sai Allah ya ce ma jibril to jibril ba ka sallah kai ba hal ballagata li ruhin awwal al-anbiya to bayan allo ya kawo ma sako kai jibril ai mun ce sakon a kai ma annabi nuhu an samu kai ma annabi nuhu sakon mu يقول جبريل ليش نعم بلغت لنوح الله والله لا كي وحي على نوح سبع جبريل تاري أكبر تروح لا يكاو غري كما تورن يقول لنوح الله ليش مع النبي نوح هل بلغ لك جبريل النبي نوح جبريل يا كاو ما سابونا نجي وانا أيبوك زوا كمتانك يقول النبي نوح سيشي بلغني جبريل ملائكة جبريل يا كاوان ساقوك الله يقول له الحق تالا شدك يا نبي نوح هل بلغت لأمتك إذا الأمة تاكا دموك سيكا إذا ساقوك يقول النبي نوح شكر طورو تبرغبا تبجرجتا زي بلغت لأمتي فكبروا أن لا إذا ساقوك يا الأمة amma kash duk sun kafirce mai sai Allah ya ce sun yi mi sai Allah duk sun kafirce mai kuma yi da autu jiha kuma yi a nan tunahu wa asirar tunahu isra wa kultu safiru rabbakum innahu kana ghaffara la kira amma falam yazidhum du'aiya falam yazidhum du'aiya illa tarara duk kiran da nan musu ƙara gudu kawai suke yi ba su imani Allah ce su mutanen naka ka ce sako daga waje na ni Allah su ki an ka ina al'umma take sai Allah ya ce a zo mai da al'umma annabi nuhu sai Allah ya ce ya ummata nuhu kai al'umma annabi nuhu halbar lagarakum nuhu nuhu annabi ku ya kawo muku sako na cewa na ce ku imani da shi ku imani da ranar tashin kiyama ku kadai tari yaqulun mutane annabi nuhu marasa kirki marasa wulanci sai su ce kazaba kazaba ƙarya yake ma ballagana ma ja'ana min bashirin wala nadhir annabi karu ƙarya yake mu bai iya wannan sakon gaba Allah mu ba mu ga wani mai albishir ba ba mu ga wani mai gargadi ba lallai da ka aiko annabi da ya ga imani yaqulu lil sai Allah ya dawo da annabi Nuhu ya ce to mutanen da sun ce wai baka yi da sakon ka ba hallaka min shahid akwai shaida cewa ka yi da sako annabi Nuhu yana mai tarkata ya kul ya ce wallahi mutanen banza ne Allah na yi da sakon ka zuwa gare su sai Allah ce na san ka iya amma wa a shaida ka ya kul annabi Nuhu sai ya ce ummatu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'umma annabi suna shaida ta Allah sai Allah ya sa a zo da mu idan aka zo da mu mu al'umma manzon Allah fata shahada ummatu Muhammad sai al'umma annabi Muhammad ta yi shaida anna Nuhan ballaga li ummati wallahi annabi Nuhu ya inda sakon Allah ga al'ummar shi fakabaru sai fakabbaruhu fakabbaruhu sai suka kafirci mashi لأنهم يقرؤون سورة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم to a nan ma'ana da sun karanta wannan sura ta surat nuhi da ita za su yi amfani sai su ce Allah annabi ruhu muna shaida sai ya yi da sakonka amma mutanen shi mutanen banza ne sun kafirce mace fa yaqulun al'umma annabi ruhu sai su ce kaifa yashhadu alaina haula'i ya al'umma annabi za su shaida baka shaida akan mu wa hum atawba na kuma sai da muka wuce su da su فيقول الله يا الله شيء معلومة عن النبي لما تشهدون تقول لهم عن النبي وأنت سوري قام كذوا الدنيا وكذا سوك بينا با يا ذاك الشيء ده أكمل وأنتم غائبون فهنا قال الأمة عن النبي محمد سنة رباكين تسجي إن الله الله تعالى بعث إلينا محمد يا أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق شيء ميغسكتا ميغسيا لي أبو كتتاو يا زومن دلتا في القرآن وانت اليابا تبيوا أغبش مبايش wannan littafi na Qur'ani shi ya gaya mana cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum adhabun alim Tuna haka, mu Ƙur'ani ya gaya mana cewa an aiko da sako kuma an kai wasu. Fakamar hujjar Nuhu a lokacin annabi Nuhu ya samu masu lauya wanda za su wanke shi. Bale hada, saboda haka ne da kudu za ki Allah ya yi al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wasu kuntum khayra ummatin kun zamo biyayyen al'umma ukhrijat lin-nas wanda aka fita a cikin mutane saboda kuna da wasu abubuwa guda uku ta'amuruna bil ma'ruf kuna horo da abu mai kyau wata hauna 'anil munkar kuna hari ga mugun aiki wa tu'minuna billah kuna ba da gaskiya da Allah al'umma manzon Allah su ne masu horo da abu mai kyau su ne masu hari ga mugun aiki su ne masu imani da Allah a wata aya Allah ya ce waka zalika ja'alnakum ummatan saboda haka suka sanya ku zamo ummatan al'umma wasatan wanda yake tsaka-tsaka yadda kunu shuhada dan ku zama masu shaida alannas akan mutane duk wanda al'umma shi ta kare nashi to ku je ku wanke shi wa yakunu rasulu alaikum shahida ku kuma annabi zai muku shaida cewa Allah ni Muhammadu Rasulullah ina shaida kaina da kaina cewa na san kuma su da Alƙur'ani kuma su ka tsaka da haka ba a ke musala ya ku bayan Allah ku sai da sallah da Allah ya ce ba sai da sallah ai dumu alaiha ku da goma kan yin sallah wa ku zakka Allah ya ce ku ba da zakka واعتصموا بالله واعتصموا بالله ويلقوا الله واعتصموا بالله ويلقوا الدين الله تبارك وتعالى هو مولاكم الله شيء وجب السلام يوم أي الله ناصركم شيء ويتبقكم ومتولي أموركم شيء وجب السلام يوم فنعم المولى ما دلت متى وجب شيء الله ونعم النصير هذا الذي يباوك منه هو شيء الله تبارك وتعالى أي لا ناصر له باكل ولم يتيمكو ولا مولى له باكل ولم من سلمري حقيقة حقيقة إلا الله تبارك وتعالى شيء الله غيره سوان با الله با يقدر من نصره yana tabar da wanda ya taimake shi wallahu tabaraka wa ta'ala shi ko Allah tabaraka wa ta'ala man nasarar duk wanda ya taimaki addinin su la yuqdan ba za a muke tashi ba saboda qur'ani na cewa in yansurukum Allah fala ghaliba lakum idan Allah ya taimake mu ba wanda zai yi tsaye صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم على الليل درسي نتلاتين كهدو يزوك الشيء أتنوانا تفسيري ويكيما تفسيري هذا التفسير في سورة المؤمنون بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم
suratul mu'minun wannan ita ce sura ta mu'minai makiyatun makka ta sauka yadun aya ce ɗari wata mani a zata aya da aya goma shan takwas bismillahir rahmanir rahim قد أفلح المؤمنون المؤمنون ما في إيمان تعالى قد أفلح سوسه وفرقوا سؤالين مؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون وإن ديك ما سؤال أن تتكر سنين أتين صلص الله يا سؤال مؤمنين وإن أنتبه في ما سكرنا يا دي قد أفلح المؤمنون مؤمنين تنسى وفرهم to imani da Allah shi kadai bai isa dole sai an hada da yin sallah yace al-imanu wahdahu la yakfi dan kai imani da Allah ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ba ka zuwa sallah to wannan imani ke bai ba wa huwa al-imanu billah na farko kai imani da Allah wa bima tabata kai imani da duk abin da ya tabbata da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darura dole wanda ya yi imani da Allah da manzannin Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da ranar tashin kiyama ya yi imani da kaddara wannan shake ce ma mumini hada shi imani ba a ganin shi da ido i'tiqadun bil qalbi wani abu ne mai karfi ke sauka a cikin zuciya amma la budda an ya kuna makarunan bi amalin jawari imani ko da ya shiga zuciya ana so a gwama shi da ayyuka na gabobi kaga kana alwala kaga kana sallah kana azumi kana zakka kana haji annutqu bil lisan har ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wal amalu bil jawari su kuma gabobin ka su fara la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ne a ga kana alwala kana sallah kana sallar sunna to shi ne Allah ya ce allazi lahu mu'minai sune wa'in da yake ha sha'ul masu kaskantar da kai ne fi salatin a cikin sallar su suna tsaye da sallah amma suna yin tawabi'i a cikin sallah to menene khushu sai Ibrahim radiyallahu anhu yace al-khushu khushu'ul jawari khushu'i na gabobi shake rufi nan wa bara'a abinda ake ce ba kaskantar da kai khushu'ul batin zuciyarka ta kaskantar da kai a gaban Allah al-khushu'u fi salat wa shurutu yin khushu'i a cikin sallah shar'i to shewa zai bi su gaba bayan gaba khushu'ur ras idan ka fara sallah abinda khushu'in kanka an ya kuna mutanajjisan ya zamo kanka ya so da kai yana kallon ƙasa idan mutum na sallah ba a son ya tada kai yana kallon sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai tada idanun shi sama in yana sallah Allah na iya sauko wata tsawa ko warkiya ta kauce idanun shi to ana so idan kana sallah idanun ka su rika kallon inda za ka su وخشوع البصر abin da ke kankanta da kai idanu adamu da istiba yamina aw shimala ya zama ka tsaye da idan kauri guda ba ka rika wange da wani hagu ba wa khushu'ul udhun abin da khushu ya kunne al istima lil qira'a ya rika sauraron karatun qur'ani da ake wa khushu'ul lisan abin da khushu ya harshe an nutqu bil qur'an ya karanta qur'ani da kyau da tilawa wa khushu'ul yadayn abinda aka suya hannuwa guda biyu wad'ul yamin 'ala shimal aga ka ana hannunka na dama aga na hagu kai kauni ko kai khushu kuma ka ana zuwa kasati sama kirje wa khushu'ul kadamaini abinda aka suya kawawa tubutu ba a tabbatar da su saman kasa ba a rika kalle tsalle ba ko da akwai rana وخشوع القلب أولا خشوع الزوجية عدم جولان الخواطر كان كبني تنانك يريك يا وجه يا وجه في الشهوات الشهوي هذا هو خشوع الجوارح wannan shi ne hushuki na gaɓoɓi alhamdulillah a nan ne muka zo ƙarshen karatunmu na yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mu na da shi kuskuren da muke Allah ka farka mana Allah ba wa albarka Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantawa shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mu da imanin mu Allah tsare mu da kasan mu Allah ya ce wannan jiha ta ma gaba Allah ya saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiya mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya kara mu Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce ba kuma mu da mu da zuwa ki daya albarka fatiha ma salama shi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين